أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا ثقة نغفر لكم هداياكم وتنبيه المسلمين رغدا واسع كثير حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حدة فدخلوا يضحكون على افتاههم فبدلوا وقالوا حدة هبة في شعرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وصلى الله على النبي الكريم باب وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رجلا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وكثير يزوك شجاع ولا القرية sannan ku ci wato abin da kuka samu a cikinta duk abin da kuka so kike so za ku samu ku ci ragadan wato abin da yake mayar wasi manyanci kuma za ku shiga ku shiga wannan kuma kuna masu sajjada wasu za ku yi magana kuma ku ce hitsatu a in kuka yi haka to lanzur laku za mu gafarta muku kurakuranku ko za mu ƙara muku cikin kyawun ayyukanku ragadan ɗin fassararsa wasu mayar wasi kasirin mai yawa حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك اما عمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره حماد بن منبه يا كربو لك ابي هريره رضي الله عنه والله الذي تجيكم عن النبي يا كربو لك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي قيل لبني اسرائيل انت لبني اسرائيل ادخلوا الباب shiga kofar sujadan kuna masu sajada kuma ku ce hiddatun to shi ke nan maimakon su abin da aka umarce su fadan halu sai suka shiga wato ya zahabu na alaƙayin suna ala'astahiyin suna jan tsuwawun su suna jan tsuwawun su maimakon su shiga suna masu tunkuyo shi ke nan fabaddalu sai suka musanya abin da aka gaya musu waƙalu suka ce waƙalu hibbatun sai suka mai da shi habbatun fi sha'aratin wato wato habbatun wato fi sha'aratin maimakon su ce وقالوا بغفت وتفتتته وقل وقالوا قل الباب السجن وقلوا فتتته تسكي شعرته حبة في شعرته maimakon فتتته din wato ma'ana su ba za su bi wato abin da aka gaya musu ba wannan istihza'i ne izgili ne ma'ana abin da ake so su faɗa sun isa faɗa wato sai suka bai da shi wato halin izgilanci
قوله من كان عدوا لجبريل وقال إكرمة جبرا وميكا وسراج عبده إل الله حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن انس قال سمع عبد السلام عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارضه يحترق فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي فما اول اشراط الساعه وما اول كلام اهل الجنه وما ينزل الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهن جبريل آنفا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على ذلك أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول دعام أهل الجنة فزيادة كبد الشهوت وإذا سبق ماء الرجل ماء ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبحث يبحثون يبحثون يبحثوني فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله
باب من كان عدوا لجبريل وقال إكرمته جبرة وميكا wasarati duk fassarar su shine abdu ma'ana bawa ne bawa eh ila kuma sunan Allah kenan da Ibrahimanci da wato hasan Isra'ila ila in ka ce Jibrila ai Jabra'ila bawan Allah Mika'ila ma bawan Allah Israfila ma bawan Allah duk abin da fasara su kenan حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا عبيد بن انس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم انس انس yake cewa naji Abdullahi dan Salam Abdullahi dan Salam kai ya ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi ardin shi kuma yana can yana wata kasa ya hatarihu yana yin sana'a shi kenan fa a tallafiya da yaji zuwa manzara sallallahu alaihi wasallam sai ya zo mun annabi sallallahu alaihi wasallam wala yana can wata kasa yana can kauye da yana yin sana'a sai ji cewa manzo Allah ya zo bas ma'ana ya hijira ya zo Madina shi kenan sai ya zo mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai shi Abdullahi bin Salam sai ce da manzo Allah inni sa'iduka an salati ni zan tambaye ka abu uku la ya'lamuhunna illa nabiyyun wannan abu kun zan tambaye ka ba wanda ya san su sai annabi na farko fa ma awwal ashratu sa'at ne farkon alama wato alama ta farko ta alamu ta al-qiyama wa ma awwal ta'am ahli jannah ne farkon abin da yan aljanna shiga in sun shiga farkon abin da za su wa ma yanzu ulwalad dan ne da yake ja ila abihi zuwa ga mahaifinsa au ila ummihi ko ga mahaifiyarsa ma'ana da me da yake rinjaya wajen kamar mahaifiyarsa ko wajen mahaifinsa فقال sai maza kala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce akhbarani bihinna jibril alifa tazu tazun nan ko jibril ya yi wannan bayani kala jibril kala sai shi Abdullahi ke cewa jibril jibril ne ya maza kala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am eh jibril ne kala sai shi Abdullahi ya ce zalika aduna wannan makiyin mu ne a zalika adul yahudi wannan makiyin yahuda ne ne da bala'ika daga mala'iku فقرأ هذه الآية كما قال الله يكرم تولنا آية من كان عدوا لجبريل والذي يزمو الله إلى كان من الله والذي يزمو مكين جبريل yana zama yana kin mala'ika jibrilu to fa innahu san dai wato cewa shi dai jibrilu shi aka aka ba wahayi ya zo nan zalahu ya saukar da shi ala qalbika bi zuciyarka bi idnillahi da iznin Allah eh da abin da ake kawa dai na ake shi ga kawa da iznin Allah sai manzo Allah yake ba shi amsa kuma yake cewa amma awwal ashratu sa'ati farkon alamun tashin alkiyama to fa naru wuta ce ta hashurun nasa da za ta koro mutane min al-mashriqi daga mahudar rana ila al-maghrib zuwa wato mafadar rana shine wannan malamai da yawa sun fassara shi cewa ana ganin kamar yanzu ma akwai alamar wato bayyana wannan alamar shine kamar fetur kenan dan fetur mafi yawancin sa a kasashen gabas yake a kasashen larabawa to shi ne kuma ake kunna shi da wuta a sa shi a jirgin sama kuma ta kwaso mutane masu ɗumbin yawa ta kai su duniya duk inda ake so wasu ma sun fassara dai da wannan yake wa amma a wani tsami a wani tsami amma farkon abincin da ya kullu ahal jannati yan aljanna za su ji fa ziyadatu kabidul huti shi ne ƙari wato na wato na hantar wato kifi hantar kifi akwai wani ƙari da yake fitowa a kan hanta a gefe wannan ƙarin ya fi ko ya fi hantar daɗi da shi ne wannan za a tara shi ne farkon abin da ya aljanna za su karin kumallo da shi in sun shiga aljanna amma ba karin kumallo na jin yunwa ba domin aljanna babu magana jin yunwa eh ta abin da za ka yi sai dai ka yi shi kawai don dai jin daɗi eh to shi kenan amsa ta biyu kenan amsa ta uku ce wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati idan wato maniyin namiji ya riga maniyin mace wato ya riga na maniyin mace to na za alwalada shi kenan sai uba sai ya ja sai sai ya fizgi kamannin ɗaki sai ya fizgi kamannin sa eh wai za su baka mawar mar'ati idan kuma maniyin mace ne wato ya riga to na za a shi kenan sai ta ja ita kuma قال كذلك الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله na ce da babu an bauta tantanta ba an bauta tantanta sai Allah kuma kai na tabbatar kai manzon Allah ne sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah illa yahuda dan da yan uwana yahudawa kaumun mutane ne buhutu masu tsananin ƙarya buhutu jami'i ne na buhutanu buhutanu shi ne ƙarya to mai tsananin ƙarya makaryata ne wa'annan dan da cewa su yahuda in ya alamu in har sun sani islami da musulunci na qabla an tas'alahum tun gaban ka tambaye su ga wane ne ni to yabhatu ni za su ceka mun ƙarya to shi ke nan mazala yana da nufa za ta yahudi sai yahuda suka zo faƙalin da biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su ayyu rajulun abdullahi fiku a cikin kuwaye abdullahi faƙalu sai suka ce khairuna ai wannan fiyayyen mu ne wa bunu khairuna kuma dan fiyayyen mu shi shugaban mu ne uban sa ma shugaban mu ne sayyiduna shugaban mu ne wa bunu sayyiduna kuma dan shugaban mu kala sai maza Allah ya ce a ra'ayikum ku bani labari in aslama abdullahi bin salami me kuke gani din da za a ce muku abdullahi bin salami ya musulunta fa kalu sai suka ce a a azabullahu min zalika Allah ya tsare shi da wannan Allah ya tsare shi da wannan ba zai shiga musulunci ba eh fasar da abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ya fita ya fito suna zaune maza Allah yana musu tambaya bismillah azhar ma zalu ba shi ga ne amma rai biya bismillah sai shi ke nan sai abdullahi bin salam sai fito sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faqalu da fa bayan sun yabe shi kan ya fito sun ce shugaban mu ne dan shugaban mu kuma fiyayyen mu dan fiyayyen mu to da ya fito dama da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan ya musulunta sai ya ce to ka kirawo su ka tambaye su waye ni kafin su san na musulunta to shikenan da ya kira su sai sa Abdullahi bin Salam sai ya shiga cikin dan so kuya da suka zo sai manzo Allah ya tambaye su ce wai Abdullahi bin Salam sun ce a ai wannan mutum ne cikakke a wajen mu madaukaki dan madaukaki shugaban mu ne kuma mahaifinsa shugaban mu ne suke ce yaya ya ne ya suke ganin da za a ce ya musulunta sai suka ce ina ai ba zai yi ba Allah ya tsare shi to shi kenan suka gama wannan sai maza Allah sai ya kira su ya fita aje a kira sai ya fito sai ya shigo sai suka gan shi yana fitowa shi ne sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai suka canja da suka jaga sai suka ce a faɗaru sai suka ce a wannan ai sharruna wannan shine mafi sharrin mu wani sharrin na kuma dan mafi sharrin cikin mu to shine wancan kasuhu shike nan sai suka yi ta sukansa kala sai abdullahi bin salam yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada alladhi kuntu akhafu ya rasulullah wannan abin da suka yi dama shi nake tsoro ya rasulullah na san in sun jira ci wannan rashin mutunci
باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها حدثنا عمرو بن عمرو حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأغدانا علي وإنا لندأ من قول أبي وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخها
باب قول جبان فلن الله يجي زمان سهم لا يتم بمشاهد وتآية با أو ننسها كوكو وزنجر سدتا فلا تجي خيرا سيما يقول وفي الخير من هذا الإيتاء حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا ابن عباس قال يتي قال عمر هنا عمر فدا رضي الله عنه الله يجزاه بشي يجي أقرأنا mafi karatunmu ga alkurani wanda ya fi mu sanin karatun alkurani shi ne ubayi ubayi bin kabi wa akbana wato wa akbana wato mafi sanin mu hukunci aliyu shi ne ali dan abi talib wa illa wato san da cewa mu lalla da ko kuma lalla da min kaulu ubayi la yake ko lalla da ruwaya eh lalla da lalla da ko la na da umin kauli ubayyin ba ma bari duk wani zance da ubayyi ya gaya mana duk abin da ubayyi ya faɗa ba ma bari wa inna lanadau wa inna la na da akwai kuma la na da ha ila la na da akwai kuma la na da ko kuma la adau ba akwai la adau bai ba sabbi ba ana eh ne ce ga shi ga shi wannan hawo ba kai kana kusa da gani to a in in ruwa yalla ce mu dai ba ma bari daga ni dai ba to mu dai ba ma bari dukkan abin da Abu Ubayy ya faɗa wa za ka wani tare ko abin da yasa ba ma bari anna ubayyan cewa ubayyu ya kuli yana cewa la adau shay'an ba na barin wani abu sami su da zai shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sun manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana wato duk abin da ya ji hukun manzala ba zai bar shi ba kowane ilimi sai ya rike shi baya bari to saboda haka wato mu duk abin da ya fara ba ma barin sai huce mu wato rike shi ba eh wa kan qala Allah ta'ala inda Allah ta'ala yake yana cewa ya ce mananta ba mu shafe min ayatin daga aya aya ba aw nusiha ko ko mu jinkirtar da ita sai mu zo da rufi alheri da gare ta
باب وقالوا وقالوا سبحان الله ولدا سبحانه حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني بالآدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياه فزعم أني لا أقدر أن أريده كما كان وأما شتمه إياه فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا
babu وقالوا تعالى الله ولدا sun ce Allah ya riƙi da eh domin kamar wato masihawa suna cewa isa ɗan Allah ne to Allah ya tsarki ya tabbata gare shi ya ɗaukaka saboda haka حدثنا ابو اليمان خبرنا اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي هشام حدثنا نبي بن جبير عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما لا يدرك يا كربان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي قال ياتي قال الله النبي يقول قال الله الله ياتي كذبني ابن ادم dan adam wato ya yi min ƙarya wa lam yakul lahu zalika wancanan kuma bai kamata ya kasance gare shi ba wace sama ne kuma wato ya saki baki gare ni wa lam yakul lahu zalika bai kamata kuma ya kasance ya gare shi ba fa amma ta sujudu amma ta rifantar wasa iya ya gare ni fa da ama yariya annila abdur an da hunula an da ikon zan iya dawo da shi kama kana kamar yadda yake eh domin sun ce babu tashin aljama yake man yi ilama huwa ramin wa amma ta tuhu amma wato wato sakin bakin sa da iya ya gare ni fa qawluhu fadin sa da yake ni wa radun akwai da gare ni to fa subhani sarki ya tabbata gare ni an tattafi da sahibi da zaki wato akwai ya zama awwaladan ko da
قوله فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن همير عن انس قال قال عمر وافق في الله في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت لو اتخذت مقام ابراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ولو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب قال وبلغني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن وقلت إن انتهيتن أو ليبد أو ليبدلن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير منكن حتى أتيت إلى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد نساءه حتى تجدهن أنت فأنزل الله أتى ربه أن يتلوكن أن يبدله أزواجا خير منكن مسلمات الآية وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى عن ايوب حدثني حميد سمعت انس عن عمر
باب واتخذوا واتخذوا كوكو واتخذوا من مقام ابراهيم مسلم kulki wani sallah wato a bayan maqam Ibrahim ai masabatan ma'anarsa masabatan wato ya subuna masabatu masdari ne eh subuna fi ilmi mudari ne yarjuuna ma'anarsa suna dawowa masabatan ko ma'ana makoma حدثنا مسدد عن يحيى بن عن يحيى بن سعيد عن حميد عن انس قال قال عمر سيدنا عمر يقول وافقت الله في ثلاث na dace da ubangiji a cikin abu guda uku au ko kuma a ruwa ya cewa yi wafaka ni rabbi fi salatin Allah ya dace da ni a cikin abu guda uku qultu sayyidina umar yace na ce wa manzala nace ya rasulullah ya manzala law ittakhadta maqam ibrahim musallan ina ma dai za ka riki wato a wato wurin sallah a wato wajen makamin ibrahima ɗaya kenan Allah sai saukar da wata hannun makamin ibrahim mu sallah yace sai kuma nake masa wa kulki ya rasulullahi ya manzo ya rasulullahi ya manzo Allah yadkhulu alayka al-barru wal hajir mutane na gari da marasa kirki duk suna turowa wajenka to falau amarta ummahatul mu'minin bil hijabi me hana ba za ka umarci iyayen mu'minin suka tsirka hijabi ba su samu wato wata kariya eh wato mana iyalansa kenan fa anzala Allahu ayatul hijabi sai na Umar yake jin ga ya manzo Allah aka kima sai Allah ya saukar da ayatul hijabi kala sai wa sai kuma sai na Umar yake cewa وبلغني مؤاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه wato labarin raraukar da annabi sallallahu alaihi wasallam yau sashin matansa ya riske ni wannan labarin cewa manzo Allah ya yi rarauka ga wato sashin matansa to da naji haka shikenan fa da khaltu alaihi na sai na umar ki sai na shiga wajen su fa qultu sai na ce da su in ta haitunna ko ku jera ko ku tike daga abin da kuke wa manzo Allah na batawa aw la yubaddilalla Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan min kunna ko kuma wallahi Allah zai musanya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam fiye da ku domin zai iya ba su wa'anda suka fi ku to hatta a ce ku to shi ke sai ki hatta a ce su inda misali har da nazo ɗaya daga cikin matan manzo Allah da waje ta gani sai su ce fakalin sai da ƙirar ƙalin sai su ya umaru ya sai umaru amma fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ya idu nisa'ahu shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma abin da zai iya yi wa matansa wa'azi da shi a wajensa eh hatta ta izuhunna har dai kai ka zo an ta kai ka zo ka ce kai za ka yi musu wa'azi ka bari manzo Allah mutum ya shigo ya matan za ka wa'azi to shi kenan fa anzalallahu sai Allah ta Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ce asa rabbuhu in dallaka kunna yi badilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin har dai zuwa karshen aya eh to wannan muwafaqatun sayyidina Umar anan guda uku ya faɗa kuma yadda da'ima muna faɗa sayyidina Umar ya muwafaqa da abubuwa da dama har imamu suyuti ya yi littafi wanda yake yin bayani na muwafaqat abinda sayyidina Umar ya dace da shi abinda ya dace da shi sayyidina Umar ya faɗi magana Allah ya saukar da alkurani a kai sai haka abinda Umar ya faɗa din nan to a yi shi haka وقال ابن ابي مريم ابن ابي مريم يقول اخبرنا يحيى بن ايوب يحيى بن ايوب يا بام لاباري حدثني حميد حميد يا من تدمو سميت انس في كما يقول ناجي انس ان عمر في كما يا كفر عمر irin daga sai na Umar irin wannan hadisin to kamar yadda faɗa nan ya faɗi guda uku a nan dalilin kawo shi ke wa tafilu maqam Ibrahim musalla cikin ayatul baqara tunda cikin tafsirin surar baqara ne sai na Umar ya ba manzo Allah shawara Allah ya tukar da wannan aya haka na kuma ya kawo cikin hadisin da wa'annan a sauran mahallai guda biyu amma ake cewa wajen wuri talatin da uku ne a cikin alkurani wuri talatin da uku ne wanda sai na umar ya muwafakar su da ya faɗa abu sai Allah ya saukar da aya a kai.
قوله تعالى وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم القواعد أساسه واحدتها قائدة والقواعد من النساء واحدها قائد مثل إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم وقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا إجسام قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاستلام الركنين اللذين يليان الهجرة إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم باب وإذ يرفع إبراهيم القواعد هنا عند أن الله يكي وتوسطها wato cikakken nuna zai kin tsayin kama wa Isma'ilu tare da ɗan suna aiki suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karɓi wannan aiki daga wajen mu naka anta samiul alim kai ne wato mai ji kuma masani alqawaidu abinda ake nufi da qawaidu al-asas al-qawaidu asasu ma'ana cikacikansa wahidatuha ɗayan qawaidu qa'idatu shine mufradinsa wancan jam'i ne to wal qawaid qawaid kuma wanda babu ta shi kuma mina sinta yana magana ne daga mata ma'ana matan da suka zauna ma'ana suka daina yin haila shine ake ce musu wal qawaid min nisa'i eh wa kamar da zuwa cikin aya wahiduha shi kuma ɗayan qawaid na mata din nan shine qa'idun eh hadithuna isma'il qala hadathani malikun عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله اخبر عبد الله بن عمر يا ابا توفي عبد الله بن محمد بن سيدنا ابو بكر ya ba Abdullahi bin Umar labari an aisha ta daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya da ita zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ala ya ce alam tarai ba ka gani ne yana ga nana Aisha anna qaumaki cewa mutanen ki banawul ka'aba sun gina ka'aba amma fa wata kasa sun takaita an kawai Ibrahim gaban wato asasin sai na Ibrahim ma'ana ba su gina har wato ila dai inda na Ibrahim ya gina ta ba sun rage wani abu fa kuntu kace sai nace ya Rasulullah ya manzo Allah ala ka rubbaha ala qawaid Ibrahim ya zai hana ba za ka mai da ita a bisa wato shikatinan Annabi Ibrahim ba inda ya foundation din sa kara sai manzo Allah ya ce da ita laulahi bisanu qaumiki bil kubri ba dan sabuntar zamanin mutanen da kafirci ba ma'ana ba su daɗe da shigowa musulunci ba eh shine ma'ana sabuntar zamanin su da kafirci ba su daɗe da shigowa ba kaga wato wato akwai nau'i na wato kafirci yana kusa da su dai eh wato wani abin sai ta dabara ta hikima za a shiga musu da shi yace to da ba dan wannan ba to da shi kenan sai ne gina shi a bisa kawai sai na Ibrahim fa kala Abdullahi bin Umar sai Abdullahi dan Umar yace لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة أنا عائشة تكون في تاج ولن رمضان صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بانا قال رمضان صلى الله عليه وسلم ترك الإسلام الركنين بانا قال رمضان يا بو واتو واتو واتو شافر ركنين واتو جفن نوغ داجي wanda ya liya hijira wanda suke bin wato wajen hijir Ismail inda aka kewaye din nan illa annal baita sai dai dan cewa ɗakin Ka'aba lam yukammam ba a cika ginin sa ba ala qawaid Ibrahim ba su shiga cikin annabi Ibrahim eh wato ba cika shi ba wato dalili da ita kuwa ga shi za a gani in an je ginin Ka'aba ga shi da wani dan wani gefe an kewaye hijir Ismail kuma ana cin shi shazarwan abin da ya sa lokacin da suka yi ginin ba sa zuba kuɗi kowane kuɗi wajen ginin kaba su ƙuraishawa sai kuɗin da suka tabbatar na halal ne to kuɗin da ya tabbata na halal ne ingantacce to shi suke zuwa su sa don har a wancan lokacin ma wato a wannan duk da tare da jahilci ba sa ɗaukan kuɗin riba su zuba shi a cikin ginin ɗakin kaba to shi yasa kuɗin da suke da shi na halal ɗansa ba zai gine har wannan wajen ba shi ke nan ko sai suka bai suke gina asalin wancan wannan sai kuma ake kewaye shi da Ismail to haka kuma manzo Allah ma da yazo haka ya bai shi ana nan ana nan ne haka abin ya ta tafiya kuma har yanzu kuma haka ne daki amma duk wanda ya sallah a cikin wannan hijirar Ismail to kamar ya sallah a cikin Ka'aba ne shi yasa za ku ga idan mutum ya je lokacin sallah yayi ana yin kokari a fitar da mutane dole kowa sai ya fita sannan zai sallah domin in kai sallah a nan gurin to baka fuskanci ka'aba ba kayi ne a cikin ka'aba to dole ka koma to shi yasa maza Allah ya bashi abin da yasa kuma maza Allah ya bashi saboda wato su mutanen Quraisha da suka yi suka bashi a haka wato idan yace zai cika shi to sai kuma abin ya zama wata sabuwar magana to kuma ba sabuwar magana ake nema ba tun da dai har Allah ya sa dai zan karɓi musulunci to a lallaba dai su zauna akan musulunci tun da rashin wannan ba zai ce ba zai kawai wani abu ba to wannan wannan shine
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن حياة بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية
باب قولوا آمنا كنت من إيمان بالله تعالى وما أنزل الله بل لا تتوقع إليها ذو بقرة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا ابي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابي سلمة يا كمون ابي هريرة رضي الله عنه الله يجزي في قال ابو هريرة يأتي كان اهل الكتاب ما ابو ثان التاجي ان زموا يقرؤون التوراة سنا كانت التوراة يهودا كنا بالابرانية الابرانية ويفسرونها كما سنا فسرتها بالعربية العربية لأهل الإسلام لمتى مسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال يتي دا صلى الله عليه وسلم يتي da مسلمي لا تصدقوا اهل الكتاب duk abin da za su karanta da hakan fasara muku da larabci kar ku gaskata su wala ku kazzubuhum kuma kakku ne kakku karyata su ko dai duk abin da suka faɗa ku ce mu ne amanna billahi wa ma unzila ilaina mun imani da Allah da abin da wato aka saukar gare mu saboda wato su Yahuda ba ababen amincewa bane za su karanta da Ibraniyanci to kuma wace su fassara musu da larabci to wajen fassara nan ba san abin da za su faɗa ba eh da yi kuma abin da suka karanta Allah ya faɗa daban to abin da kuma za su karanta daban abin da za su fassara daban kamar yadda ya bayyana ayatul rajim jefe wato mazinaci wannan ayat eh ba an ji sun zo gaban manzo Allah neman hukunci ba sai manzo Allah ce ne littafi ne a taura ta ce bai ma tsaya ya musu bayani akan cewa a cikin alqur'ani ba yace ai ku je a duba a taura sai suka dauko a taura shi malamin da ya zo a taura ai ku rajin sai sa hannu sai danne ta da hannu eh sai danne ta da hannu in ya karanta ya karanta ya zo nan sai ya tsallake to bayan kuma ga ta ya sa hannu ya tsallake to shi manzo Allah sai daga hannunka nan ne a wajen da dauka sai ga ta sai ga ayatu ayar rajin to ga da kawai haka su ba abun amincewa bane duk abin da suka so kuma kanka karyata su dan kai ya zama kuma sun faɗi gaskiya kuma ka karyata su sai manzo Allah ce duk abin da suka ce ku ne ku ce mun imani da Allah ko mun imani da abin da Allah ya saukan mana
sai ku subhanahu min to kuma wannan hadisin eh wannan hadisi yana nuna asali ne a cikin tawakkufi duk abin da ya zama ya rikitar da al'umma abin da duk ya zama da ya rikitar to shi kenan a mai da shi ga Allah domin dama sai Allah yi Allah ta yi ko ku nemi sani gurin a littafin Allah ko a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a hada ijma'in malamai su duk abin da ba san hukuncinsa ba to ka a kuɗa cikin sa a bawa Allah wannan al'amari eh shine kamar yadda wato malamai suke magana akan wato mutu shaji hatu cikin alqur'ani da kuma inan harafai na farkon awailu suwari masu ɗaiɗaiku da masu biyu da masu uku uku da masu gasu nan dai to duk ake mai da ilimin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan kanka je garin neman mutu wato mafita ka je ka fada cikin wani abin da ba shi kenan ba
فيقول السبعاء من الناس قال الله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم حدثنا ابو نعيم سمع زهيرا عن ابي شهاب عن البراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع مع النبي صلى الله عليه وسلم جبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نكون فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم babu kaulihi ta'ala babu fadin Allah ta'ala da yake ta sai qulu sufawa min an-nas ma wallahu an kiblatu min lati kanu alaiha eh wawaye daga cikin yahuda san za su rika cewa wato me ya biyo yadda su ga bayan al-qiblar al-qiblar su wasu da kasance alaiha a kanta to to kaskace musu mafaɗar rana da mahudar rana duk na Allah ne Allah yana ciyar da wanda ya so zuwa ga wato tafarki wanda yake madaidaici lokacin da wato aka fara sallah farkon alƙibla ana fuskantar baitul ana fuskantar kaaba ne to daga baya sai aka umarni a fuskanci baitul maqdis wannan baitul maqdis da aka fuskanta to sai ga mana ya ja hankalin su kuma yahudawa suna ganin wannan baitul maqdis ana fuskantar alƙibla wacce ta shafi garin su ne to wannan sai ake ganin kamar zai tausa zukatan su wajen su karɓi addinin musulunci to sai kuma suka zama suna alfahari ai ma ga ma musulunci ma da kasan mu ma kasan mu ma ake fuskanta ake ibada to maza la da ma lokacin da aka biye da shi mutum magana tsira ta roƙon Allah Allah ya mai da shi ya fuskanci ɗakin Ka'aba ya masa umarni ya fuskanci ɗakin Ka'aba domin shine zai fi wato wato sa daɗi a cikin zukatan ƙuraita da manya-manya wanda musulunta ba zai fito su zukatan su don su za su shiga addinin musulunci shine sai yake cewa hadathana abu nu'aym sami abu hayran an abi ishaqa an barra'i radiyallahu anhu barra'i wa to abi ishaqa ya tabo daga barra'u Allah ya Allah ya ji shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salla ila baitul maqdis ya yi salla zuwa ga baitul maqdis ma'ana ya fuskanci baitul maqdis a wato a matsayin alqibla ta salla 16 shahara wata goma sha shida aw sab'ata ashara shahran ko wata goma sha bakwai wa kana yujibuhu an an takuna qiblatuhu qibla al-bayt ya zamo yana wato kayantar da shi alƙiblarsa wato ma'ana yana son alƙiblarsa ta zamo katarnin ɗakin Ka'aba ma'ana yana yin sallah yana kallon baitul maqdis amma yana ta addu'a yana ta son Allah ya jiyar da alƙiblarsa ta koma ɗakin Ka'aba wa annahu salla cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah aw sallaha ko kuma ya sallace ta salatul asr eh wato yayi wata sallah sallar la'asar wa sallama hu qaumun wasu mutane kuma suka yi sallah tare da shi to fakara da rajulun sai wani mutum ya fita min man kana sallama abu wanda ya kasance ya yi sallah tare da manzon Allah din fa marra ala ahli masjidi sai shuɗe wato a bisa ahalin wato wani masallaci wahum raki'un su suna yin ruku sun yi sallah sun fara sallah suna kallon baitul maqdis kuma sun shiga sun shiga ruku qala sai ce da su ashhadu billahi ina rantsuwa da Allah cewa laqad sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kibala makkata mun fuskanci alqibla makka to shikenan suna jin wannan suna cikin sallar fadaru sai suka juya kama hun kamar yadda suke sai suka juya kibala albayt suka kalli kuma wato dakin kaba suka ci gaba da sallar wa kana allazi mata ala alqiblati wanda ya kasance ya mutu ala alqiblati mutu wancan alqibla qabla an tahawwala tun gaban a juya ta ibn al-bayti ta sannan dakin kaba to wa kana allazi mata ala al-qiblati qabla an tahawwala ibn al-bayti rijalu wato kana rijalu wasu mazaje sun kasance wato kutulu an kashe an kashe su eh wa kana allazi mata ala al-qiblati wato wasu mutane sun kasance sun mutu ala al-qiblati bisa wannan al-qibla ta baitul maqdis qabla an tahawwala tun gaban a juyar da yake kibir albaiti ka sannan ɗakin kaba wannan rijalu shi ne fa'ili to kutilu an kashe su lam nadir ba musamman ma na kulu ne za mu faɗa cewa cikin su ba ba na lokacin da aka juyar da alƙibla ta koma baitul maqdis ana kallon baitul maqdis ana yin sallah kafin a juya a koma kaba to wasu sun mun mutu to me za mu ce a wa'annan mutanen shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya وما كان الله ليضيع ايمانكم الله با mai tozanta imanin ku bane inna Allah bi nas la rahmanur rahim Allah mai tozanta tsare ne jin kai ga mutane ai lokacin da suka mutu a bisa wannan alqibla ai akan musulunci suka suka suka suka mutu kuma akan umarni ai ba su fuskanci baitul maqdis ba sai da umarni ai umarni aka yi suka fuskanci baitul maqdis don haka duk wanda ya mutu a lokacin da yake kallon baitul maqdis ya mutu yana mumini cikakke kuma yana sahabin mazala cikakken sahabi eh babu abin da zai tauye masa komai na ladansa
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وابو اسامه واللفظ لجرير عن الاعمش عن ابي سالم وقال ابو اسامه حدثنا ابو سالم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعانه يوم القيامه فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم ويقال لامته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير ويقول من يشهد لك ويقول محمد وامته فيشهدون انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل babu kauli ta'ala rabbana Allah ta'ala da yake cewa ka zalika da Allah fa hasra muka sanya ku ummatar al'umma wa sadan matsakaiciya ni ta koyo zan kasance shuhada masu shaida alal nasi ga mutane wa yakuna rasulu banzo kuma ya zama shahidan mai shaida alaikum ku kuma akan ku حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وابو اسامه واللفظ لجرير لفظ حديث لجرير وانا حديث ان الاعمش يا كما دغا اعمش يا ابي سالم دغا ابي سالم وقال ابو اسامه ابو اسامه يتي حدثنا ابو سالم ابو سالم يا بن تدمو عن ابي سعيد الخدري دغا ابي سعيد الخدري قال ابو سعيد الخدري ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ياتي يدعى نوح لا اكراه النبي نوح يوم القيامه رانا القيامه faya kulu na ce da Allah maza Allah zai sa a kirawo shi sai ce labbaika wata adaika amsa wata da arzikin ka ya rabbi ya ubangiji faya kulu sai ubangiji ya ce da shi hal ballagta shin ka riskar da aike faya kulu sai nuhu sai ya ce na'am na riskar sai qali li ummati sai a cewa al'ummarsa hal ballagakum hal ballagakum shin nuhu ya isa muku da aike fa yaquluna al'umma su ta ai ma atana min nadhir mu ba wani mai gargadi ma da ya taba zuwa mana mu ba mu taba ganin wani mai gargadi ba fa yaqulu sai ubangiji ya ce da annabi nuhu ya ce man yashhadu laka waye zai maka shaidar ka riskar da ake bayan ko ubangiji ya fi kowa sani eh fa yaqulu shi kenan sai annabi nuhu sai ya ce muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatu da al'ummarsa su za su yi min shaida eh shi kenan fa tashhaduna manzo Allah yace to sai ku shaida annahu qad ballaga cewa shi dai ya riskar da aike wa yakuna rasul alaikum shaida ko kuma manzo ya zama mai shaida a kanku fa zalika qawluhu shi ne fadan Allah ya jalla zikruhu an badan sa ya jimama ya buwaya shi ne yake cewa Allah ka zaka da Allah ku ummatan wata dan ta goni ta da alan nasu yakuna rasul alaikum shaida kamar yadda muka fassara ta a farkon hadisi wal wasatu abinda ake nufi wasatu anan al adalu adalci ma'ana mun sanya ku al'umma adala ne adalci eh ranar kiyama wato annaba baki ɗayan su ma jama'a annan Muhammad su za su yi su shaida eh idan aka zo aka yi wannan kamar yadda muka faɗa a hadisin to al'umma za su ce to ko yaya mun riga ku kora ku mana shaida sai al'umma ba za su ce a sai Allah ya ce da su to ku kun ji ai sai riga ku wucewa ya aka kuka san abin da yake tsakanin su da annabawan su sai al'umma ba za su ce a ya ubangiji ka aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ba shi alkurani kuma alkurani duk ya gaya mana wannan abin da aka yi kuma alkurani zancen ka ne kuma zancen ka babu wargi a cikin sa shike nan sai Allah ya ce ya yi zaka ka an karbi da ku da na sai aka karbi da ta kan sauran al'ummatai
وما جعلنا الجبلة التي كنت عليها إلا أن يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أجرين وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليجيء مالك إن الله بالله رؤوف رحيم حدثنا مسدد حدثنا يا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال أنزل الله على على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة babu kauli babu ganin Allah da yake cewa wa ma ta'alla al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya wannan al-qibla da ka kasance akan ta kana fuskantar ta ba illa lana alama sai dai dan mu bayyana eh dan mu bayyana man yake bi rasula waye yake bin manzo kuma min man yan kalba ala yake daga wanda kuma yake juyawa a bisa daga dikan zamana wanda kuma baya fansa wa in kana wa in kana wato lamarin sai an ta kasance laka biyar laka biyar ko zaka biyar kan wallahi wato bai girma ce illa alladina hada Allah sai dai wanda Allah ya kigar wa ma kana Allah bi ya imanaku Allah bai zama mai tsogar da imanin ku bane inna Allah bin nasil rahmanur rahim Allah wato bai tsoka ya sa wani mai jin kai ne bin nasil da mutane Rizu na musa ta zuwa ta zira ya aiki ya na Abdullahi bin Dinar an mutu Umar radiyallahu anhu ma Abdullahi dan Umar Allah ya dada su yake cewa tsakanin nan bainan nasu tsakanin nan mutane su isalluna subha suna wato sallah asuba a cikin masjidi quba a masallacin quba suna cikin sallah asuba in za a ja'in sai wato sai wani mai zuwa ya zo ja'in wannan ja'in shine wato fa'ili ko wannan shine ja'in din nan kamar yadda masu nahawu suke cewa shine wato tanwinul iwad iwad an harfi kenan ko ja'a ja'iyu ja'in eh wadi tanwinul iwad to shine fa'ilin sai wani mai zuwa ya zo fa qala sai a in kuna sallah ai anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qur'anan ai Allah ya saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yastaqbila ka'bata ya ce masa jura ya fuskanci ka'aba da suna cikin sallar ya gaya musu haka shike nan fastaqbaluha sai suka jura suka fuskanci alqibla suka fuskanci ka'aba fatawajjahu sai suka suka fuskanta ila ka'aba zuwa ka'aba alhamdulillah yayi alhamdulillah
Fatiha salatu fati. Raji da salatu salatu control da سبحان ربك رب العالمين السلام عليكم الحمد لله رب العالمين Allah ya rubuta mana.